الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawwa muna cikin mukama ta 41 ko yawwa shafi na wato abin nan kenan shafi na 456 za mu tashi ko ba haka ba mun kawo sun man dafa a ƙarshen shafi na 455 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya hariri yace thumman dafa'a sannan ya tunkuda ku yi hattara fi'ili wanda yake yana nuna wato ta'addi idan nunun da alif sun ka shiga cikin shi sai ya koma lazimi dafa'a shine ya tunkuda in dafa'a ya zabura da kanshi ina fatan kuna fahimta ta da kun ga fi'ili yana ta'addi da an samu alif wan nun sai komo sai komo lazimi bai zama muta'addi ina fatan an fahimci yawa fataha ne fataha budewa to in fataha abu ya buɗe da kanshi in fata halbab kofa ta buɗe da kanta yunshidu yana mai waƙe in sha da man yurshidu irin waƙen nan na mai shiryar suwa na yan ce man yunshidu na ana nufin mai bayani domin ɗan adam bai iya shiryar da kowa ko ba haka ba ma'ana mai yin bayani irin bayanin da ake shirywa da shi shauki ya ce walakin tudrabul amsalu rushdan wa minhajan liman sha attiba'a walakin tudrabul amsalu rushdan ana buga misalai ne don shirya wa walakin tudrabul amsalu rushdan wa minhajan kuma don su zamanto hanya amma liman sha attiba'a ga wanda ya ga dama don haka ba dole bane ka dauki wa'azi ba dai kayan kana mutuwa ba to shikenan magana ta kai ko akwai kahirin da ya ce bai mutuwa da musulmi da kahirai don an yi ittifaki ko har filosofi na duniya da sun yarda ana mutuwa ko to shikenan can in an tashi gaban Allah su wanda suka ce ba a tashi za mu gani yadda za su yi ya ce ya wai haman an zarahu shaibuhu wa huwa ala ghayyi sibamun kamishu ya wai haya kaicon man wanda an zarahu shaibuhu kenan sai mai fasarar zaure gurgurar shi an zarahu ta yi masa gargadi ko ba haka ba wa huwa shi ala ghayyi siba akan taurin kan nan asalin ghayyu halaka amma ana kiran shi taurin kai an gane ko ko wautan nan ta asiba kuruciya munkamishu an gane ko ya tankware kenan ko kuma sun ka ce musli'un kenan madin fi umurihi wanda yake ya shuɗe a cikin al'amuransa yana gaugawa yana mai dogewa ka ku ga akwai hatsari ko ba ka nan bane ya shu ila naril hawa ba'da ma asbaha min du'fil quwa yarta'ishu ya shu yana dundumi dundumi da daddare akwai mutanen da suna da ciwo da an yi sallan magriba duhu ya fara saukowa ba su gani shi aka cewa ya ashu an gane ko shi ne wato abin nan dundumi ake cewa nan ya kawo shi da kallo ko ba haka ba kallo amma idan an ka ce kallo bai yi ba dole sai an ce dundumi an gane ko Allah ce wa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin shi da an ka samu khabta ashwa ra'aytul manaya khabta ashwa'in man tusibtu mithu wa man tuqti yu'ammar fa yahrum daga ashwa ne shi ne abinda da dare ya yi bai gani da kyau sai ya tafa gamniya in ji malaman zauri ba ni da faɗi ba yashu yana dundumi ila naril hawa zuwa ga wutan nan ta so ba da ma asbaha bayan ya kasance min du'fil quwa wato saboda raunin raunin da ya same shi wato na abin nan karfin sa kenan ya raunana yarta'ishu yana mai makarkata shine al-irti'ash makarkata kun san makarkata ko duk wanda yake yawan shan kafe in ya girma a rayuwarsa zai rinka makarkata ciyon makarkata shi yasa ba a shan kafe ko kofi kwarai idan ya wuce iyaka zai cutar da mai wannan aiki amma ga dokta nan kusa gare ni ba sani ba na ya karamba ni haka nan na dokta na ga masu shan kafin galibi suna suna suna hama da wannan cuta eh idan eh su ka ja cikin wannan matsala akwai ta dama kuma sai shi ya babbako da ita to don haka in kaga mutum ba na ce wanda kun ga mutum na makarkata ba kafin na ya kashe dawo wa yamtati lahwa wa ya'tadduhu yamtati shine asalin hawa ban abu daga almatiya ne bayan abu yamtati yana hawan allahwa wato ana iya cewa wasa an gane ko amma ana nufin taguwar wasa domin ita wasa ba a yi hawanta ana nufin ya hau taguwar wasa ma'ana ya hau taguwa ma'ana ya kama hanya ta wargi kenan da shagala domin Allahu shagala ne asalinsa ko kawai da mun ce wasa ya ce ba hakan na ba an gane ko wa ya'tadduhu yana lissafawa an gane ko yana lissafawa ko ya dauke shi asalin shi ne considere an gane ko dauka abu ya ce la yu'taddu bihi wannan abu ba ba a lissafa da shi ba dauke shi komai ba kenan bai daga cikin abubuwan da ake dauka da muhimmanci aw ta'ama yaftarishu al-muftarishu an gane ko aw ta'ama yaftarishu mafi tafshin abinda yake taki al-muftarishu shine abinda ake shimfidawa an gane ko abinda kake samu a nan duniya ko abin da kake takawa duk tamshin shi bai bai wuce tamshi wani wanda yake mu'akkat ba duniya kamar dadin ta abu ne wanda yake ragagge duk abin da ka san ana jin dadin shi duniya kaf ana gajiya da shi babu shi abin da duk abin da ka san dadi na duniya to gajiya kai da shi muna jin dadin bacci ko ba jin dadin bacci idan mutum ya kwance saman mantala ko katifa wadda ta kowace katifa samun gyara da komi a duniya awa 24 shi na kwana samanta. ya gaji naman kaji akwai daɗi aran ko babu sai an ka mutum naman kaji kaza hamsin an ka soye su ya gaji jirgi wanda fi kowane jirgi a duniya shine jirgin air force one na shugaban ƙasar america ko ba kanan bane sai ya mutum ya shiga ciki an kai awa 24 da shi ana tafiya mace an ka kama mutum ita masu amare da an yi sati guda sai ce ka ni har kaga hulamar ya fara baci sai ce ni inda makon je an ka bani duk yadda kake so mace an kama ita ba wata sati biyu sai ka je ka fara kiran hawa har kaga ba yadda kai lissafi ba duniya babu abin da kake so wanda ba a gajiya da shi aljanna ɗaya ta ba a gajiya la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin Allah ya kyauta to auta'a ma yaftarishu al-muftarish mafi tamshin abin da ake takawa a duniya shine ita ce shimfiɗa ne babu wani abu lam yahabi shayba bai ji tsoron ba wato ash-shayba hurhura alladhi wanda mara anujumahu babu wanda ya ga taurarin sa alamu kenan zullub bima abucin hankali illa duhish sai ya kidima sai ya rikice addahsha shine kidima da wato rikicewa walantaha amma naha hunnuha walantaha bai tuke ba ya kame amma na hahunnuha daga abinda annuha hankula jam'i ne na annuhu ya ko? An gane ko shi ne abinda hankali yake hanawa, domin an kira hankali annuha jam'i ne na annuhu ya li'annahu yanha sahibahu an wuqu'i amma ya shi Yana hana kaka aikata abinda bai dace ba, shi yasa Allah ce inna fi zalika la'ayatin li'ulin nuha gama abuta hankula. Tom, yace amma na hahunnuha anhu abinda hankali ya hana shi, wala ko ba balin bi'idin ko khudish kudi ba muna wala wala bala wala bala bai damu ba kenan an gane ko damuwa wala bala kamar inda yace ghafartu laka wala ubali gane ko wala bala bai damu ba irdin da mutunci khudish wanda anka wato asalin khadashi shine kecewa wanda an ka kece shi ko kuma an kai masa wato rauni an gane ko an ka caccaka mishi wani abu shine khadsh ina neman kalmar da muhaddashun finna yawa kamar kalma ta al-khadshu asalinta kamar ai ma abu rauni a caccaka mishi kamar yadda za ku iski an dauki wata allura an caccaka ban san komi ina neman kalmar da ta dace hadisin kujiya eh hadisin kujiya na sirati wa Eh.
muhaddashun eh kirta kenan yawa kirta kirtawa wato mutuncin shi wanda an ka kirta domin idan ka yi abin da bai dace ba za a taɓa mutuncinka ina fatan kuna fahimta ta ko ba kai abin da ko ba ba kai kun mutane sun taba amma bale ma an samu dama dan mu gane kawai ne ya ce a akwai da za a yi mutunci kashi tsira mutunci ka bai tsira na annabawa an taba na sahabbai an taba to balle kai ina fatan kuna fahimta ta shine khudish ird eh, in ban manta ba ina ganin Abu Tambamu da yake cewa idhal mar'u lam yudnis min al-lu'mi 'irdahu fa kullu rida'in yartadi yartadihi jamilu wa in huwa lam yahmil 'ala an-nafsi daymaha falaysa ila husni ath-thana'i sabil yace idhal mar'u lam yudnis min al-lu'mi 'irdahu in dai dan adam bai bata mutuncin shi ba addanas ai shine datti da kasamta idan dan adam bai bata mutuncin shi ba min al-lu'mi da abinda za a zarge shi an gane ko kenan lam yudris irdahu min al-lu'mi sai at-taqdim wa at-ta'khir yace to fa kullu rida'in yartajihi jamilu duk suturar da sa sai ta mai kyau a duniya komai a haka Na'am.
ko complain dala 100 na Na'am.
yayi yace wa in huwa lam yahmil 'ala an-nafsi dhaymaha idan dan adam bai hana bai dauki rayuwa bai hana ta akan zalunci hamala wato lam yahmil 'ala an-nafsi dhaymaha bai kame rayuwar shi ba al- wato ala abin nan dhaym shine zalunci dadun ya ummimun yace fa laysa ila husni thana'i sabilu ba yadda za ka samu yabo shi yasa duk yadda ka tara dukiya ta hanyar da bata dace ba kakka san tsammanin kana da kima ko kana da daraja wajen mutane aikin banza ne kana wucewa yalla sai dai in dan sun yi ma kara dan duk ka taba su kana gane kurinka ba ba haka nan bane ba mu tahi fa zaka in mata to wanga mutum wanda nake ba ku labari in ya mutu fasuhan mata fi'ili ne wanda yake yana da siga guda uku mudari'in sa an gane ko ana cewa mata ya mutu ana cewa mata ya mitu ana cewa mata ya matu kan fasuqan lahu tir da shi kamar inda Allah ce fasuqan li ashabis sa'id wa in ya ish in wannan mutun ya rayu udda ka allam ya ish za a lissafa shi kamar bai rayu ba domin dan adam ana tuna shi ne da abin da ya bari na alkhairi akwai mutane da za su shekara 100 cikin duniya amma aikin banza ba su yi da komai ba akwai wanda zai shekara 30 40 zai bar abin da duniya ba za ta manta da shi ba albarka ce ta rayuwa yana daga cikin abin da wato ma- abin da salaf suke roƙon Allah muna roƙon Allah shi ba mu albarkatattun rayuwa da mu da bayan mu gaba ɗaya ko gaba gabatan mu la khaira babu alkhairi fi mahya mri'in ga fuskar wani mutum mahya na ana nufin fuska kuma mahya wani lokaci yana iya kwa da ma'ana rayuwa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin mahyaya mahya an gane ko daga wato alhayatu ne rayuwa kenan ina fata an fice ni mahyakin nan eh, mahyayu ne yana ɗaukar lokacin rayuwa yana ɗaukar wurin rayuwa yana ɗaukar rayuwar kanta da ayyukan da za a iya cikin ta masdar wal masdarul mimi to nan da ya mahya ba ita bace wanda ta ta huska ce yace la khaira fi mahya in babu alkhairi ga huskan wa- mu- mutumin da nashruhu wato in an ce na- nashruhu ana iya cewa kamshin sa ina fata an fahimta amma da abinda ake ruhi labari asalin sa iskan sa ne an gane ko saboda iska abu ne wanda yake yana naduwa domin asalin nashara shine abin da ya faru ya ya yadu wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday akwai kuma nushran bayna yaday rahmati abu ne wanda yake yana yaduwa ka nashri maitin ba'ada ashirin nubish ka nashri ka ce kamar an beto shi maitin mataccen mutum ko ba'ada ashirin bayan shekara ashirin nubish wanda an ka tonike shi an gane ko nubish wa- wato ga- kalma ce wanda ba kowa yake amfani da ita ba shi yasa fuqaha usu sun tafi kowa amfani da ita daga annabashu annabashu mai zuwa shi tonike kabari yayi sata ana wannan sata wani ya sace likafani in kasashen tu- turawa na ko kasashen arna inda akwai mahaukata a ɗauki kuɗi a sa mutum da su miliyan goma ko miliyan talatin eh wa gani eh, sun kare hauka su wani ba sai je ya kwashe kyau na kuɗi mutum da ɓannata wannan ba a kiranta sata in musulmi na wajen waɗannan wuraren an kasa kuɗi ba ka barin kuɗi cin kabari shirme ne mana ina ma har yana da ba kamar dukiya ta lalace hada fasadun fil ard an gane ko su da kuɗi ake kai su wayan ana sayan aljanna sai mutum yake da kuɗi to waɗannan kuɗin sai ka ɗauki kwarai ko akwai masu wannan akida akwai kilan aljanna shi kilan aljanna wannan galibi ba wata dogon tsada ta gare shi ba kilan aljanna shiga aljanna miliyar biyu na ka sai da shi vatican ta ka sai da shi alarmu isa kana sai shugaban shugaban kasar najeriya obasanjo ya sai guda da ya zo yanzu haka ɗina zai yi kim sai shiga cikin aljanna vatican suna sai da shi har yanzu kilan aljanna shi yasa yan protestant suke ta kafirtar da yan vatican kun san da yan anglican da yan katolika ba a shiri boyewa ne suke yi amma duk kafirtar da juna suke yi Vols kenan wanda a jagoran protestant shi kafirtar da waɗanda suke ingila da galibi da su da america duk protestant na su kuma eh, abin nan eh, italiya roma su yan katolika duk ba su yarda da juna ba ahmad didat ya kawo lokacin da ya tafi ƙasar america yana tattaunawa da jimmy swagger shu- babban fada ɗaya daga cikin manyan fada na ƙasar america ya gwada mai ya ci shiga co- eh, ji- abin ga eh, eh, Bi- bible bible bible bible ya ce sun kai 64 ga sunan gaba gari ka kowace ba ta kama da wata duk kuma yanzu ga magana allah ta
Na'am.
Eh.
Allahu akbar.
duk wanga abu magana Allah ta yanzu ma- 64 Qur'ani qira'atikin shi mm qira'atikin ba su canza a ƙara wani abu ko a rage ta fuskar wani uh, abin da- mm, ma'anar tana nan shi yasa duk wanda ya karanta addinin su kai tsaye kasar Ingila yanzu religion compare da ake yi zance suna nan suna ta kokari daga ganin ko sun malike ta saboda da sun kai bincike kashi 70 cikin 100 na masu yin wannan karatu in sun kare karshe musulmi suke zama to mallan cikin yau cikin kiristanci a ce ma Allah uku na a ce ma annabi Isa ya so almasihu Allah na amma kuma Allah na ya sabko cikin jikin dan adam yana da annasutu yana da Allahutu annasutu daga al-insani Allahutu daga Allah Allah da dan adam kuma su ga mai wuri guda kaba jama'a a gani da da kalibin ga aqida kan dibi irin su hindosiya masu bauta ma saniya da masu bauta ma jakkai da ce haba jama'a eh mu da mun samu saniya ai nama ke kun ya kaza hauda mu to Allah ya kyauta to annabashu dai a takaice malaman usulul fiqh suna sabani shi idan mutum ya je ya ci sata cikin kabari shin za a yanke masa hannu ko ba za a yanke masa hannu ba wadansu malaman fiqh sun kace in ya karbu dinari za a yanke wadansu sun kace a'a ko ya firbu dinari ba za a yanke ba saboda me ake kira sata a dogo abu daga wurin da ake bashi tsaro ina fata ana bincin an bashi kariya ita ko makabarta suna ganin ba wurin kariya bace tunda mutumin da an karge an ka aje kuma wace kariya gare shi wasu kuma suna ganin a- akwai kariya to akwai magana ne ta malamai idan in kun cimma kalimar za ku gane ta na bashi na bashi malaman fiƙi suna yawan amfani da ita ya ce wa habbaza ma dalla dai an gane ko ma- man irduhu tayyibun ma dalla da mutumin da irduhu mutuncinsa tayyibun tsarkakakken mutunci na ya ruku yana burgewa shine raka ya ruku husnan yana burgewa wato wato abin nan eh, yana ƙayatarwa kenan nan husnan sai zama to tamyizi ne ƙayatarwa wato mai kyau kenan misla burdin ruqish misla yana ma- ma- tamkar burdin kana iya cewa riga ko burdin malamai zauri suna fassara shi da bargo an gane ko ko abin da ake sutura da shi ruqish wanda an kai masa zane shine ruqisha ina fata an fahimce ni. wanda an kawata shi yace fa qul liman qad sha kahu zambu fa qul kace liman ga wanda zambuhu zunubin shi ko ba haka nan bane mm qad sha kahu ma'ana ya sa shi radadi daga ashaukatuna ya ashauka Aya.
eh wala shakatin shaukatin yusha yushaku hariku Yawwa, na'am.
eh ba ya shuku ba aran ba mutum na so kama kai ne yushaku hana ko ba haka ba amma da arabi na so kama kai ne dan duk zulmin da muka yi ai tsaya ta muka so kama kanmu shi yasa an kace wadansu malamai da an kace eh innamat tawbatu ala allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin ta fuskar jahilci aka ce ah, to wanda bai tubu wanda bai wanda ya aikata ba ta fuskar jahilci ba wadansu malamai suka ce duk mutumin da ya saba ma Allah jahili na domin lokacin da yake sabon ya manta da sakamakon abin da zai so tun da nan duniya da kuma lahira don haka bi jahalatin koma nan ta wannan fuska yana aikata abu cikin jahilci saboda shedan na ga zuwa ya kawata ma kana ganin akwai riba ciki sai ka hada sai ka gane babu wata riba shi yasa sabon Allah dadin shi mutun na yi in Allah bai kama mutum ba shi na tsakan yi da an kare bakin ciki sai shi biyo baya duk abin da ya samu cikin bala'i ke da kaga mutum cikin wahala kwarai ga kabi bai kallon mutum kana ganin shi cikin wahala kai yana baka tausayi tambayi me ya alaka shi tsakanin shi da Allah kaga mutum shekara 60 habban shi ya lankwaso kuma shi na cikin wahala bincika me yasa waɗansu mutanen kawai jarabawa ce waɗansu kuma ba zuciyar ce ba ta da kyau bari ganin shi na zuwa sallah sai in sallah asuba zuciyar ba ta da kyau ba ta da kyau tukun tukun take da yawan mutane zuciyoyinsu Allah yake kallo suke cikin bala'i a duniya suna cikin bala'i saboda zuciyar ba ta da kyau kullum abin da muke damuwa da shi a tahara akwai tahara alhissiya akwai alma'anawiyya hissiya ka wanke rigarka da kyau eh, wando riga wane ne wane ne to ina ma'anawiyya wasu ya baka fatahir wasu malamai sun kace zuciyarka wasu kuma sun kace suturarka to duk ana bukatar tsarkin su tsarkin zuciya kuma shi an kai bukata yau kuma shine duk mun iya samu cikin bala'in da muke ciki wannan shirke-shirke da kokarin haukata mutane da kashe su da mutane daga ɗaukan makamai suna kashe mutane da turawan ga annan suna bamu sakamu da bamu duk mina na babu tsarkin zuciya ne da kana da tsarkin zuciya baka da kuɗi da sai ka rayu rayuwa mai kyau yau akwai mutumin da yau in ya samu dala ɗari ta ishe shi akwai mutumin da yau ya yi cinikin miliyan goma amma ganin shi kai ka- Allah bai mai komi ba shi yasa zuciyar nan in ba ita ta samu natsuwa ba ba yadda za a yi a samu nutsuwa a duniya duk wanga bala'i da kuke ganin muna ciki turawa sun fahimce mu wato dan adam kullun yan- idan ya karkata zuwa ga ƙabi'a wadda Allah ya halicce shi sai ya rayu rayuwa mai kyau duk lokacin da dan adam yake son ya gayyara rayuwar shi ya hita daga ƙabi'a wadda Allah ya halicce shi ya shiga cikin bala'i ku dibi iyayenmu da kakakinmu ba dukiya sun kafi mu ba amma su za ku iske noma suke yi suna da 'ya'ya talatin arba'in duk ɗinsu sun yi risir a rayuwa noma suka yi ba su da salar ko guda amma cikin ɗinsu babu wanda bai yi risir ba amma kai yanzu salar kinka ya babanka bai taɓa ɗaukar salar ba kai ka ɗaukar salar mahaukacin salar amma kuma ɗinka duk tambayi ɗiya to ya hanka haka saboda kusantar rayuwar duniya kwarai shi na sawa a ɗaure ka mayar da vicit shi na fara vicit babban abin da ya fi zama wato amfani ga ɗan adam ya zama to baka da abin da ka saba da shi duk abin da ka saba da shi to bautar ka ta zo dama abin da ke sa abotar da ɗan adam sabo bukata yanzu america sai da gwamnatin america ta yi gidajen kokayin na shan kokin da kanta za ku yi mawaki aiko an rubuta wuraren shan kokin nan saboda akwai mutanen da aka sa amerika sun sha kokin hatta zaman to jiki gare su idan lokacin shan ta yayi babu za su halbe wani mutum da makami to yanzu sai su je likita gwamnati ta ce su je a musu likita sai a auna ga gram kaza suke sha sai a ba su takarda daga likita da komi da sun zo gwaji ɗaya za su yi sai a ba su daidai gram kin nan su sha dan kar su kashe wani mutum miyar da bicut na fala bicut ƙasashen larabawa Saudiya, Dubai, lokacin da babu wannan kayan na'urori da an kaka musu, rayuwarsu ta laraba suke yi tabi'iyya. Ko ba karan bane, Malik Faisal lokacin da yaƙi ya kaure tsakanin Amerika da abin ga eh, su em, em, Isra'ila da, da, da Misra. Ya ce ya hana mai, bai ba da mai Amerika ta ba Isra'ila ta je wa da kashin ‘yan uwan shi. Sai suka mai barazana, mai ya ƙare ba su da tun da suke ba su. sai za mu za mu suka kira shi suka ce mai to yanzu za mu yi za mu yi bombarden bombing kenan da english za mu yi bombarden riyojin mai na saudiya gaba daya malik faisal ya ce to za ku yi bombarden su ya ce a wace to al- ni jiran ku ina da kai in dai habba ku zo kun kai bombarden su ba Allah ya ɗebe muku albarka Allahu Akbar.
Allah ya ɗebe muku albarka da sun kaga da gaske kai dole ministan Amerika na kasashen waje babu mai cikin jiragen ƙasa Amerika sai da ya shigo jirgin kasuwa na wata ƙasa ko na Amerika kamfunan Amerika waɗanda ba ba su da mai ya zo ga Malik Faisal Malik Faisal da ya tarbe shi sai ya ce mutahi ya kai shi daji an ka buga mai tanks irin waɗannan wanda Gaddafi yake buga ma khaima yace a tatso nono da raƙumi an ka tatso yace a ka da bino an ka kawo yace ci ya sha ce to kaga abin da na gada ga uwayi na in kun ka kone su ku adda kamfunan daga bukatan mai ni na nan ga sai in kuma in rayuwa ta abin Allahu Akbar.
to ta wannan na sun ka samu dai karshe aka sasanta dole aka ba aka bari inda kowa ya kama an ka bar mishi dama Isra'ila ta kwace wurare Misra ta kwace ki wurare da dama nan sai yanzu dai an ka ce to a tsaye da yakin an ka tsaye da yakin an ka ce to yanzu inda Misra duk ta maido ya tsumna matsayin nata inda kuma ta kwace ke ba to ba na- ba nata bane kuma sai an ka sa zone demilitarize wato nan sojojin wannan kasa nan sojojin akwai kilomitoci waɗanda an sanya babu kowa bai shiga tsakankaninsu saboda duk wanda ya taba wani za a iya ganewa to yanzu da dubai larabawa suke son lar- rayuwar turawa ba ga shi na sun lalace ba duk wanda ya ce wannan rayuwar zai biyu wala ba zai iya rayuwa mai kyau kyawanta kawai ka zamna za ka yi rayuwar ka tabi'iya da ka bar abincinka wanda an na asali ka koma sai na kwanku to kare ka ta kai gas kana budewa kana jin abinci na yin na yin huci shinkafa sai farfime mai turari eh shinkafa da turari to duka sun san yadda ake kama mutane ne wannan dirasa ce suke yi ijtima'iyya da thaqafiyya da menene da falsafiyya da wane ne suna da santar santar ta wannan ne suke kama mutane shi yasa dole sai mun yi hasara in muna son wallahi mu tsere maturawan ga mu koma rayuwa tabi'iyya yanzu mutumin da aka kauye yanzu kuɗi ba da ake zance a rage aure a rage aure nan birni wannan abu yana tasiri saboda mi saboda sun sa tsadar rayuwa komi kake so sai kuɗi tasi salula wane ne wane ne yanzu mutumin da aka ƙauye da bukka hudu da mata hudu yana noman shi kuma yana da yan shanun shi ana tatsa nono ka zo ka ce mai a rage aure shi ne ga wani mahaukaci na bai biyan kuɗin ruwa bai biyan kuɗin wuta ba ruwa ne da irin waɗannan abokai da kake tunani shi yasa wannan ra- yanzu duk kasashen larabawa gaba ɗaya kaf babu inda ake karatu irin ƙasar Mauritania babu me yasa su kaɗai ne yanzu galibi ke rayuwar rayuwa ta larabawa tabi'iyya ba ruwansu da su wasu abubuwa in an tashi karatu daji ma ake zuwa malam sai shi wata shidda da ɗalibai ko shekara isa nan ya dawo Huzaifi kun san Huzaifi Na'am.
limamin Makka to tura dan shi yayi a Mauritania ya karatu yanzu i- abin ga malami ne a jami'ar a jami'ar Madina suka daga rayuwa tabi'iya yaro dan Saudiya cikin motar miliyan 50 da salulan miliyan 5 ga hannun shi shina haka WhatsApp zai maka har da Qur'ani raddabalak baiwa wallahi in muna son mu rayu mai kyau mu rage duk irin waɗannan abubuwa da ba su da amfani mahma ala sha'nuk fa'ish fa'ish bi basata da kayi wannan ka huta kuma wallahi da ka duk wanga auren da kun ga an ci shi na mutuwa ba komai na ba mace ta zo tana son ta yi rayuwa da tafi karfin ka ya za ka yi da ta saba da kyakkyawar rayuwa da ba za samu matsala ba amma ka saba da daɗi babu shi to ka ƙare ka ta ƙare shi yasa katta zo sun ka zan yan luwaɗi ana ta luwaɗi da su yaro ya saba samun kuɗi babu sai wani ya ce mai to to in taɓa in taɓa kai ba kuɗi da can sai a yi ture da shi. ko da aka shekara biyu sai ka ga ƙato da kushi san furanci har na bari haka na bari Allah ya kyauta fa kulli man shakahu dhanbuhu kace wanda zunubin shi yake suka shi kenan yake sa masa radadi halakta ka halaka ya miskiru ya kai talaka nan talaka ake nufi wato a- kalima ce ta tausayi a larabci wani lokaci ko ta raini suka zuce miskin au yantafish ko au tantafish an gane ko wato autan tafis ko ka cire ta shine cirewa eh tan taqish ay in taqasha kenan ka cire kenan ka cire ta da hantsaki mu muna cewa hantsaki ban san komai kuke cewa ba idan mutum ya taka kaya akwai wani abu da makera ana yin shi Sai- Hantsaki.
to mu hantsaki muke cewa ban sani ba ko kuma haka kuke cewa shi ko ba haka ba autan taqish fa akhlis at-taubata ka tsarkake tubanka tatmis biha za ka shafe da ita shine tsamasa ko shafewa min alkhataya munanan zunubai alkhati'a da alkhataya ko ya kuma alkhati'at ya ai musu jam'u muannathus salim jam'u muannathus salim na'am min alkhataya asudi babbaku jam'i ne na aswadu alhumru sai a ce ahmaru sai a ce alhumru ko baka ba abyadu sai a ce albidu ba a ce albaidu ba saboda ya kunce kuma kashi koma kwai asudu jam'i ne na aswadu ko baka ba bakaken zunubai ma qad ne ne nuqish abinda an an an riga an rubuta kan naqshi fil hajari nuqish an rubuta shi ya tabbata asud babbaku shugaban kasar libya gaddafi yana da wani masar da ke cewa asud sai sudunal alam bakaken mutane sai sun jagoranci duniya wannan magana tana tada mu turawa da hankali kun san shi matsalar gaddafi maganganun da suka hodi masu ba da tsoro na an ka kawo labarin turkiya tana son ta shiga cikin tarayyar turai an gane ko wani marubuci shi ya tafi ya ce ya ce cewa abin mamaki kasar da ita ce ta farko a kasashen musulmi gashi tana son ta shiga tarayyar turai ta zan ta karshe cikin tambadaddin kahire an kiyarda ya ce abin mamaki na kana jagoranta musulmi ka komo cikin kafirai kana son ka zan bundi wutsiya an kiyarda to shi kuka dafi da ta kai gare shi eh, kamar ba na ce ba eh, abin nan kamar labarin ba ba ina nufin yana magana ne kan wancan mutumin ba shi kuma da ya kalli tashi ya ce a ya ce ai su suna fatan turkiya ta shiga cikin wato tarayyar turai ya ce mu- adadin musulmi kenan zai ƙara lullumkawa cikin tarayyar turai ai wannan abin da ya tada musu da hankali kun ga sun kiyasa za su yarda a adadin to turkiya mutum miliyan nawa gare ta musulmi ita kadai duk musulmin ta sun hi duk musulmin turai yawa kaga kenan adadin musulmi ya karu cikin tarayyar turai shi ne abin da ake so a ci Allah ya kyauta ya ce wa a- wa ashirin nasa ka yi mu'amala da mutane bi hulƙin ko ridon wato da ɗabi'a ridon ta yarda ɗabi'a wadda an yarda da ita kenan mardiyin na sai an ka ce ridon ɗabi'a wadda an ka yarda da ita ɗan adam baya samun ɗaukaka ba da in ba in ba da ɗabi'arsa ba dukiya ba ta ba ɗan adam ɗaukaka mulki baya ba ɗan adam ɗaukaka ilimi baya ba ɗan adam ɗaukaka abin da ke ba ɗan adam ɗaukaka shine ɗabi'a ta gari mutane suna son mutumin da baya yi musu girman kai kuma yana taimaka musu gwargwadon ikonsa ba ka da wanga ƙarƙa ta ƙari an gane ko wal ilmu illam tahuthu fada'ilun an gane ko tuzayyinuhu kana matiyatal ab- ikhfaqi ilimi in dai ya zamanto babu ɗabi'o'i na gari tare da shi to taguwa ce ta faduwa ƙasa cikin halaka ina fata an fahimce ni kun ibna man shi'ta kun ibna man shi'ta waqtasib adaban yughnika mahmuduhu anin nasabi innal fata man yaqulu ha ana za laysa al fata man yaqulu kana abi ko ne ibnu mashita shayar ce ka zan dan duk wanda kaka so a kira ka ma dan shugaban kasar duk duniya ko dan shugaban malamai ko dan shugaban masu kudin duk duniya ko dan bawami kake so ko dan gari makka ko dan ina ba suna ka takabar shi ba yace wa kasib adaban kai kokari ka samu ladabi yughnika mahmuduhu anin nasabi yabon da za a yi ma in kana da ladabi ya wadatar da a tambayi asalinka mahmudu ne ya kamo shi hamduhu ne kamar yabon da za a yi ma sai kashi ismul maf'ul an gane ko saboda adl kalma ta alhamdu malamai suna ganin ba a istimalin alhamdu sai ga Allah subhanahu wataala sai istikhlamin masdar ya tumani ko kuma saboda darurul sha'iliya innal fata man yaqulu ha ana za jarumi nan kalma ta alfata tana nufin saurayi wani lokaci tana nufin yaron gida tana nufin boyi ga sunan dai nan yace innal fata zarumi man yaqulu ha ana za wanda ga cewa gani ina wanda ya hadace qur'ani kace gani ina wanda ya san littafi kaza gani laysa al fata man yaqulu kana abi ba wanda ga cewa ubana ya taba zama kaza ba duk suna sun ka lalata duniya na'am babanka ya zan kaza to mi mi ka kai maka ci da nama mutane mi za a yi da za ta yi naka shi baban naka baka faɗin aikin da ya yi to aikin da ya kai irin shi mana in ba haka za a yi ba sai a ɓata duniya a ɓata addini babban abin da ya halaka afirka gaba ɗaya nasaba ce dangantuwa zuwa ga nasaba wanda duk ya zan deji sai ya ce ɗane sai ya zan deji shi kuma uba ne bai taɓa zama deji ba uba ne manomi ne
na'am
wanda duk ya zan wani mallami ya shahara an ka zo an ka ɗauki karatu gare shi in ya mutu sai a ce a ɗora ɗanai shi ɗanai sai ce a shi babu ruwa ne da karatu yanzu kuma shi ya san wani abu wanda duk duniya babu wanda ya san shi shi na da wata martaba sai ya sa mutane albarka
Allahu akbar hatsari ya zo kana rike da wani matsayi cikin wani matsayi daga cikin da an ka baka cikin kungiyoyi na addini ka tahi ka ce ka yi preparing ɗanka duk- babu laihi in ɗanka ya cancanta a bashi ba matsala ba ne akwai da yawa daga cikin malamai da sun ka mutu ƴaƴan sun ka wani sun ka karanta suwa amma karantar su ilimin na ba su wannan matsayin sai ka ce a kai dole ɗanka sai ya rike wurin da ka rike ka ka ja mutane aiki ko ka ce a'a duk irin abin da ka karanta ko sana'a da kai ita ɗanka zai yi waye gaya maka kai babanka ba ita yi ba na fatar finta ta to dangantaka zuwa ga nasaba yana daga cikin abin da ya halaka Afirka yana daga cikin abin da ya hana mu da cigaba saboda babu alaka tsakanin baiwa da dangantaka ina fata ana fahimta ta baiwa daban dangantaka daban ka kyautata ma dan uwanka amma kada ka ce zaka dauki haƙƙin waɗansu ko wurin wanda suka bashi na in kai wannan kai banda mun fahimci wannan da kyau ko to Allah ya kyauta bi khulqin ridan kenan shi yasa wani sha'iri yake cewa idza iftakharta bi aba'in lahum sharafun qulna sadaqta walakin bi'sa ma walad in kana alfahari da iyayenka sun ji gaza ce to mun ce kai gaskiya amma tir da abin da sun ka haifa tir kakkai alfahari ki kaza mutun nagari mutane suna son mutun ne nagari shi yasa in babu mutun nagari aikin banza haka yanzu auren ga da ake zance yana mutuwa yana mutuwa yana mutuwa duk ba wani abu da ba saboda duniya an ka sama gaba na fata na fitata babu ɗabi'a ana son aure ya tsaya abu biyu ake bukata na farko biyayya tsakanin mata da miji in ba cikin sabon Allah ba na biyu a san akwai a san babu ran da babu ai hankuli da an samu wadanga zama aure ya kare amma babu biyayya an ce in yan mare ki katon banza ki mare shi eh arme na yi kuma an ce in akwai sai ka kawo in babu baka ta kai sata ka kawo in ka ba mace kuɗi kuma yanzu sai ta lankwashe hannu ta amsa haka shi kenan ina aure mu koya ma 'ya'yanmu rayuwar duniya mu sanar da su cewa yau akwai gobe babu mu sanar da su cewa duniya sai akwai gaba ba yadda a yi ko cikin aikin alkhairi ko na shari sai an samu gaba in mallamai suna da akwai sarkin mallamai ko shugaban mallamai misali masallaci akwai liman ko ba haka nan bane to cikin aikin shari ba sai an samu shugaba in akwai cikin kasa dole na sai an samu shugaban kasa dole na cikin kamfani sai an samu commandant dole na cikin kowane aiki na gwamnati akwai DG akwai director kuma a zo a ce gida inda aka ba dan adam tarbiyya a ce nan da babu shugaba ko shi abin da ya gada ba wace da al'umma za mu samu gobe alhali ko karuwai ma da aka karuwai gidan karuwai akwai magajiya ita a osu yan caca ma daga caca akwai sunan uban su kartagi uban yan caca gidan kaso kuma akwai sarkin yan kaso eh kuma a zo a ce a ga aikin eh, eh, tarbiyyar gida inda ake so a kyalkeshe al'ummar gobe a ce nan da babu shugaba tambadewa na za a yi Allah ya kyauta bi khulqin ridan wa dari man tasha wa man lam yatish wa dari shine asalin daga dara yudari ne an gane ko sai an ka shahi harful illa wa dari ma'ana kai lallashi kai dubara kenan man tasha wa man lam yatish an gane ko Mm. mutumin da yake tasha mai karamcin mai karamin hankali shine tasha an gane ko mutumin da hankalin shi wato eh, eh, kama eh, hankalin shi karamin hankali na shine tasha asalin shi daga yatishu tasha yatishu shine abinda yake bai zama wuri daya abinda ke bai zama wuri daya kamar yadda yazo cikin hadisi yace yaduhu tatishu fil abinda fil fi minne fi safha ne ko fil ina ne na manta ai hannun shi na yawan abin ga to an ce tasha shine mutumin da hankalin shi yayi karamci an gane ko akwai za a cewa rashin ji gare shi wa mallam ya tish da mutumin da kuma hankalin shi tabbatacce ne ma'ana in zaka mu'amala da mutane ka rinka lallashin su domin duk mutumin da bai iya lallashin mutane ba ko ba haka ba to akwai mu'amala shi da mutane ta yi shi yasa ake ma larabawa kirari wa darihim an gane ko ma dumta fi darihim wardihim ma dumta fi ardihim wa darihim ka dan yi lallashin su kai dubara ma dum tafi darihim matuka kana cikin gidansu in ba haka ba suna kashin ka wardihim ka sa musu yadda ka yadda da su ma dum tafi ardihim matuka kana cikin kasar su na fata ana fahimta ta amma wagga magana da ya kawo shi lallashi yana da amfani daga mutanen da lallashi ke da amfani da su sannan ba a lallashi mutum cikin sabon Allah ina fata kun ni domin in an kai haka nan kuma addini zai sai zama kamar muna mutsayin muna hucci ina fatan kuna fahimta ta a'a za a yi wa mutum nasiha an kaga yaki sai a kauce mai ba dole bane sai an yi gaba da gaba da mutum amma kuma ka aida abin mutum shi sabon Allah fastakhaffa qaumahu fa adauhu innahum kanu qaumun fasiqin duk mutumin da an ga ya kama hanya ba ta gaskiya sai a bai nasiha in yaki sai a bashi ya kama hanyar da ya kama ba sai ku kun fahimta ba Allah ya kyauta yace warish janahal hurri ko in hassahu zamanuhu warish shine ka sanya gashi daga arrishu an gane ko ana janahal hurri fikafikan na da mutumin da yake da ka sa mishi wato gashi kenan in hassahu idan ya datse shi ko ya dandatse shi zamanuhu zamanin sa ko la kana man lam yarish yace la kana ba ma inda ma bai kasance ba kamar addu'a ce nan yayi kamar da sha'ir ya ce mamatar shi wa taftahu la kanat faman laura aitahu tawaffamtahu babu minan nari yuftahu sai zama to jumla ce itiradiyya la kana inda ma Allah bai yi ba man lam yarish mutumin da baya sa wa gashi ne yana nufin baya taimako ma'ana yanzu ka taimaka ma mutumin da yake bukatar taimako ina fata an fahimce shi ne a sami shi gashi da yake zanci wa anjidil mautura wa anjid ka taimaki shine anjid daga annajdatu ne taimako al mautura an gane ko mutumin da an ka zalumta an gane ko shine almautu asalin shi mutumin da an ka kashe ma dan uwa yana neman sai ya nemi fansa shine almautu asalin sa kenan amma yana nufin almazlum mutumin da an ka zalumta almautura zulmun wanda an ka wato inda yake cikin bakin ciki don galibi wayan suna amfani da ita wato mutumin da ke cikin bakin ciki mahmud gune mai ke cewa cikin kasida da ta abin nan yace man wahada al-araba hatta sara watirahum idza ra'a walad al-mauturi akhar wane ne haɗa kan larabawa in ba manzo sallallahu alaihi wa sallam ba har halin su ya kai man wahada ba hatta sara watirahum har ya kasance watirahum wanda yake dauke da niyyar fansa idza ra'a waladal mauturi in ya ga dan wanda ya kashe mishi mutun akhahu sai shi dauke shi matsayin dan uwa ya manta da wannan kiyayya musulunci kawai kawo wannan kasida ce mai kyau in dalibi ilimi ya hardace ta fa'idodi suna da yawa kasida ce da Mahmudu Hunayn ba a taɓa samun wani sha'ir ba a wannan ko mu ce a dai ƙasa'ir na Ritha'ul Ummatul Islamiyya irin Mahmudu Hunayn. Ritha'ul Ummatul Islamiyya. An gane ko? Kamar abin da ya shafi al'umman musulmi wanda halin da muke ciki. Shi kuma Abul Baqa Ar-Randi, kuna da kira Abul Baqa Ar-Randi, shi ko ba a samu wanda yayyabi ko a ce yayi waƙe na tausayi ko na ta'aziyya ko na nuna alhini ga ƙasar Andalus, Spain, inda musulmi sun ka yi irin Abul Baka'ir Randi. Kasida ce in ka harda ce da waccan ta Abul Baka'ir Randi da waccan ta Mahmudu Gunemi in ka hada su lahiya lau. Ita waccan fi Ritha'il Atharil Islamiyya ita ko ta Mahmudu Gunemi fil Asr Hadis. Shi Mahmudu Gunemi dan kasar Misra ne in ban manta ba ya mutu 1970 ko da uku ne. Yayi wani wani karatu a Darul Ulum wata makaranta da ake kira Darul Ulum a kasar Misra. kasida ce da ta ɗauko fa'idodi da yawa, to cikin ta ne mun kaɗe wanga. Man wahada al'araba, hatta tsara wa tirahum idha ra'a waladal mauturi akha. Da ha'un ne amfani da ita. Matsalabul kasida bar in gani? Mali walin najmi yar'ani wa ar'ahu. Amsa kilana ta'aful ghimda jafnahu. Li fika ya lailu ahatun uraddiduha awwahu law ajdatil mahzunu awwahu la tahsabanni muhibban yashtaki wasaban ahwin lima fi sabilil hubbi alqahu inni tadhakkartu والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب ملكناه أن اتجهت للإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه كم بالعراق وكم بالهند ذو شجن شكا فرددت الأهرام شكواه بل العمومة إن القرح مسكم ومسنا نحن في الأيام أشباه لسنا نمد لكم أيماننا صلة لكن ما هو دين ما قضيناه الدين والضاد من مغناكم من بعث فطبق الشرق أقصاه وأدناه هل كان الدين ابن عدنان سوى فلق شق الوجود وليل الجهل يغشاه هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه الله سل أكبر.
الحذارة ماضيها وحاضرها هل كان يتصل الأهدان لولاه من وحد العرب حتى صار واترهم إذا رأى ولد الموتور آخاه الله أكبر.
وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها باع دنياه بأخراه وكيف ساس رؤاة الإبل مملكة ما ساسها قيصر من قبل أوشاه وكيف كان لهم علم وفلسفة وكيف كانت لهم سفن وأمواه سن المساواة لا عرب ولا عجم ما لامرئ شرف إلا بتقواه وقررت مبدأ الشورى حكومتهم فليس للفرد فيها ما تمناه ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن الإخاء وأن العدل مغزاه يا من رأى أمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه نعم الله أكبر إنا مشينا وراء الغرب نقتبس من نوره فأصبحنا شظاياه استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن عندنا ماض نسيناه بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا الله أكبر فإن تراءت لك الحمراء حمراء عن كثب فسائل الصخرة أين المجد والجاه وانزل دمشق وخاطب صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه وطف ببغداد وانزل في مقابرها على امرئ من بني العباس تلقاه هذه معالم خرص كل واحدة قامت خطيبا فاجرا فاه الله أكبر Baban ya kana rabo. Wa an ji dilmautura, ka taimaki wanda yake na cikin wato abin nan bakin ciki kenan, wanda an ka zalunta kenan zulman fa'in almautur wanda yake neman fansa, zulman wanda an yi fansar da yake nema don an zalunce shi ne ba irin ta fansa ta banza da yuhi ba. An kashe mai mutum guda yana son sai ya kashe goma bayan shi ma ya rama, to ba haka ake nufi ba. Fa'in ajasta in ka kasa an injadihi taimakonsa, fastajish to ka motsar fastajish daga jasha ya jishu shine abin da yake motsawa istajish to ka motsar ma'ana ka umurci ka kwadaitar da wanda zai taimakon shi shi yasa yana daga cikin kuskuren da muka yi ban iya taimaka mu mutum kuma ban iya wada mu ne taimaka mai ba haka na duniya take ba a yana yiwa ni ban iya da abin da zai taimaka amma ina na hada mu mutum wani ta- ta- akwai wanda zai iya taimaka mishi fiye ma da abin da ke bukata idan baka taimaka ma mutum ba shi ke nuna baka da damar da zaka taimaka mishi ba a in akwai wanda ka san in ka gaya mishi zai taimaka mai to kai haka wannan ba ma yin shi shi ne babban matsalar mu yanzu a rayuwa ina fata ana fahimta ta da muna taimakon junanmu da turawa ba su samu biyan bukatoci su a kasashen mu ba tahmishi da muke yi marginalize marginalizing na al'umma da yan uwan da ya kamata a taimaka wannan shine cikin bala'in mu saboda dole na mutum na cikin talauci na cikin wahala ba a kula da shi ba gwamnati ba ta kula da shi ba eh, masu kuɗi ba su kula da shi ba eh, eh, waɗanda ake kewa da shi ba su kula da shi ba dole na yan an kace mai ga wani abu ka kawo kan cikin al'umma dole na yadda domin al'umma ba ta jin cewa tana cikin abin ga wa ta'awanu alal birri wat taqwa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'at wa ta'atufihim kama salil jinsil wahid استكى min hudu wa tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma ana so ya zamanto mun to yaushe mutun yake zamanto a cikin tashi hankali a dole na a rinka bibiyar irin waɗannan magabatanmu sun yi auka sun yi gidajen baki sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ka tai kai bincike akan alwaqf ka gani tun daga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ka gani har zuwa daulolin musulunci ka gani da suke da auqaf auqaf gibi kasar ga da ta ruguje ta musulunci daula ta karshe ita ce turkiya daular usmaniya gibi auqaf din su sun wuce turkiya har sun shiga kasashen duniya amma sai mun kai zaune ba mu mai taimako ya ka da dan wanka da dan kanin ka da dan wane ne 60 da dahiya inji laraba ba ruwanka a za ta dawo mana domin rashin taimako cikin al'umma shi ke kawo wa duk wata ɓanna cikin al'umma bai yiwuwa ɗiyanka su gyaru ɗiyan waɗansu su lalace a'a a tai tare wanda duk ya taimaka ma ƴaƴan musulmi Allah bai wani ƴaƴan su lalace wa ammal jidawu fa kana li ghulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzun lahuma ka kana abuhuma salihan kana son zuri'arka ta gyaru bayan ka ka bi Allah sauran ka bari ka tsaya ka yi karatu ka karanta in kana da dukiya ka sa ta cikin aikin Allah ka yi ka yi ka yi ka gani tun da rankar da Allah zai gwada maka babban yakin da za ka yi a duniya kaga ka ci nasara akan makinka shine ƴaƴanka su shirya duk dukiyar da ka bar ma ƴaƴanka duk mulkin da ka bar ma ƴaƴanka in dai baka ba su tarbiyya ba makinka ya ci nasara kanka ya ci nasara kanka ko kana da rai ko baka da rai wallahi ya ci nasara kanka amma da ƴaƴanka sun shiri wallahi ya kare da kai yana ji yana gani ba yadda zai yi da kai don ka samu waɗanda za su ci gaba da rayuwa kai ka ta yi amma akwai waɗanda sun fi shi tsawon rayuwa kuma za su yi magani shi Allah ya kyauta ya ce wan ash idan na daka zu kabwatin ko na'am wan ash an gane ko ka tashi kenan daga nan an ka samu garin da ake ɗaukan mamaci an na ash idan na daka idan ya kira ka zu kabwatin ma'abucin kabwa an gane ko Uh, asalin kabuwa shine tuntubi shi yasa suke cewa likulli jawadin kabuwa kowane ingarman doki yana iya tuntubi duk yadda gwani ya kai gwani yana iya kuskure shi yasa yin kuskure ba wani abu ne kawai ana yi sai a gyara ko baka nan bane asaka fil hashr bihi tantaish asaka yana yiwa daga asani asa sai an ka ƙara fi'il asaka yana yiwa gare ka fil hashri a ranar da za a taro mutane bihi da wannan mutumin tantaish zaka samu ɗaukaka gaban Allah subhanahu wataala ina fata an fahimci ni ma'ana dukkan mu muna kuskure to wani zaka taimaka mishi wannan taimakon da kai mishi sai saman to salliyar da Allah zai dauka ran tashin alkiyama kun gani kare ko ba haka nan bane eh kare mutun ya karuwa tabba kare ruwa kuma ta samu gafara Allah ko ko ba haka nan bane abinda muke rina na aikin alkhairi kenan akwai wani malami a Najeriya ana kiransa Albani Albanin Zaria ya ce to ka dibi karuwa ta taimaka ma kare da ruwa ya ce to da karuwa da kare cikinsu wani na abba dan iska ba ko ba haka ba amma shi Allah aiki yake kallo shi yasa mun duk zuciyoyin mu na da sun kabace wallahi al'amarin mu suka lalace ku dibi da mutane ba su da dukiya sun fi zaman lafiya ana taimakon juna an san wani yana cikin matsala amma yanzu kowa mabugata shi game da shi yasa kowa cikin bala'i da shi Chris Cardiac na ta bugun mutane eh wa haka kasan nushi haka karbi shine haka amshi na fata an fince ni karbi kenan ko wasu na cewa amshi suna cewa karbi kasan nushi eh an ce kas kas ana iya cewa cup an gane ko eh eh ban ji ba wa kasan dihaqa eh akwai abin da kenan ina ina nema kas ina ganin wasu na fassara shi da gidauniya gidauniya an gane ko asalin ka'as shine kofi ko moda wanda ake shan ruwa da shi an gane ko dan kwaf ka'asan nusi fashrab ka sha wajud bi fadlatil ka'si wajud kai kyauta an gane ko bi fadlatil ka'si da abin da ya saura fadla shine saura ko ragowa na alka'si abin da ka sha alaman atish da mutumin da ke cikin kishirwa ga ko ai lalle ko yayi waƙe yayi wa'azi ko ba haka ba Nusi ba, nusi.
eh an nusi nasiha nasiha an nus nasiha eh nasiha wa'azi ko ba haka ba bai kiran sallah ladan lokaci ya yi ko zuwa a kiran sallah